أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الكر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته in wa barka mu da saduwa a wannan lokaci mai albarka wanda insha Allah za mu gabatar da karatu littafin kitabul kaba'ir wannan shine darasin mu na bakwai kuma yau muna ranar bakwai ga watan Jumada al-Ula shekara ta 1444 bayan hijirar Annabi alaihi salatu wassalam wazo daidai da ɗaya ga watan Disamba wato watan 12 kenan na shekara ta 2022 miladiya za mu tashi akan alkabiratu rabi'a wato babban laifi na hudu fi tarki salati cikin magana akan laifin wanda ya bar sallah qala Allah ta'ala ala mawqi tarki yace fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan a cikin wannan aya mai albarka Allah subhanahu ta'ala bayan ya kawo labarin annabawan da suka gabata sai ya ce fa qarafa min ba'din qarqum aba'u salata sai wasu masu maye gurbi suka maye gurbin su waɗanda su wannan mamaya gurbin sun kasance masu wulakanta sallah ne aba'u salata sun tozartar da sallah wata ba'u shahawati kuma suna bin soye-soyen zukatansu fasaufa yalqawna gayya Allah ya ce dukkan waɗannan za a jefa su a wani kwari a cikin wutar jahannama wato za su haɗu da wannan kwari ɗin da ake kiran shi gayyu a cikin Allah zai azabtar da su sai Allah ya ce illa man taba wa amana wa amila salihan sai dai waɗanda suka tuba kuma suka yi imani sannan suka aikata aiki na kwarai su Allah zai karɓi tubansu kuma ya kiyaye su ba za su ci wannan ukubar ba قال ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يشي ليس معنى أباء تركوها بالكلية باوي معنى أباء الصلاة إنه وتسلم توزك تصلى با أنا نفن شيوا سنبر صلى لي كلية تقبع إبا ولكن أخروها عن أوقاتها بريد شيوا سو sun kasance suna jinkirta ta ne daga barin lokutanta haka ibnu jarir ya faɗa cikin tafsirinsa wato a cikin juz'i na goma sha shida shafi na saba'in da biyar wa ƙara sa'id ibn al-musayyab imamu tabi'in rahimahullah sa'id ibn al-musayyab shugaban tabi'ai Allah ya ji shi yace huwa Allah ya salli zuhra hatta ya'ti al-asr shine mutum ya zamto ya jinkirta azhar bai sallace ta ba har sai lokacin la'asr yayi ولا يصلي العصر الى المغرب sai ya kasance bai sallaci sallar la'asar ba har zuwa lokacin magarba wato sai bayan faduwar rana sannan zai zo ya yi la'asar kuma ya yi magarba wala yusalli al-maghriba ila al-isha sannan ya zanto bai sallaci magarba ba har sai lokacin isha'i yayi sai ya haɗe tare wala yusalli al-isha'a ila al-fajr sannan baya sallatar sallar isha'i wani lokacin har sai al-fajr ya keto ya tashi daga bacci tukunna sannan zai yi sallar isha'i kuma ya ta asuba to wannan shi ake nufi da mai tozartar da sallah wala ya salli alfajra ila tsuru'i shams sannan ba zai sallaci sallar alfajr ba wato sallar wato sallar safe ila tsuru'i shams har sai rana ta fito yana kwance yana ta bacci har sai rana ta fito sannan ya tashi ya yi sallar asuba kafa man mata wa huwa musirrun ala hadhihi alhalati wanda ya mutu yana mai ci gaba da aiki a bisa irin wannan yanayi walam yatub kuma bai tuba zuwa ga Allah ba wa'adahu Allahu bil layl wannan Allah yana mishi narko da gayyu wa huwa wadin fi jahannama ba'idun qaru shi gayyu din nan wani rami ne a cikin wutar jahannama wanda zurfin shi yana da nisa kwarai da gaske khabithun da'amuhu sanan ɗanɗanon shi yana da muni wannan shi ne gayyu a nan ne ake sa masu tozartar da sallah waɗanda ba su yin sallah har sai lokacin ta ya wuce qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin ta ayat ta daban yace fa wailu lil musallin wailu ya tabbata ga masu sallah wailu din nan malamai suka ce ana nufin tsananin azaba wasu malaman kuma suka ce a'a wani fari ne a cikin wutar jahannama wanda ita kanta wutar jahannama tana tsoron masifar da ke cikinsa to azaba da ke cikin wannan kwarin ta tabbata ga masallata waɗanda irin masallata sai Allah ya bambanta ya ce allazina hum an siratihim samu su ne waɗanda suka zanto masu rafkana ga barin sallar ai gafiluna anha ai masu rafkana wato masu ɗauke kai suna yin wasu abubuwan daban suna wulaƙantar da sallah kuta hawinuna biha masu wulaƙantarwa da sallah ba zai yi sallah ba har sai ya gama uzurin gaban shi ba zai yi sallah ba har sai ya dawo daga tafiya ba zai sallah ba sai ya dawo daga gona to wannan kaga wulaƙantar da sallah ne me ya hana ka a can inda kake a can inda ka je aiki a gonar ka samu ruwa kai sallah abu me ya hana ka a matsayin ka na matafiyi ko motar kanka ce ko ta fasinja ka yi magana a tsaya a yi sallah wannan shine abin da ake nufi da rafkana ga barin sallah din wa qala sa'ad ibn abi waqas sa'ad ibn abi waqas ya dar ala da gare shi yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alladhina hum an salatihim sahun yace na tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa su wane ne waɗanda suke rafkanuwa ga barin sallolinsu wasu wa Allah yake nufi da yace alladhina hum an salatihim sahun dinnan su wane ne shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi huwa ta'khirul waqti shine jinkirtar da lokaci wato mutum ya jinkirtar da sallah gabarin lokacin sa kuma wannan hadisi ingantacce ne amma mawqufi Imam al-Baihaqi ya kawo shi a cikin littafin Sunan na biyu shafi na 214 ai ta'khiru salati an waqtiha ai jinkirtar da sallah gabarin lokacin sa sammahum musallina Allah madaukakin sarki ya kira su da suna masu sallah lakinnahum sai dai su lama ta hawanu wa akharuha an waqtiha daga yayin da suka wulakantar da ita wa akharuha an waqtiha kuma suka jinkirta ta gaban lokacinta wa adamu biwailin sai Allah ya yi musu narko da wannan wailin wato Allah ya musu alƙawarin azaba da wannan wailin wa huwa shiddatul azab abin da ake nufi da wailin nan shine tsananin azaba wakila wasu malaman suka ce huwa wadin fi jahannama wai nan wani kwari ne ko kuma rami ko rijiya a cikin wutar jahannama law suyurat fihi jibarud dunya la zabat da a ce wannan kwarin za a kawo dukkan duwatsun duniya a jefa su cikin kwarin to kafin su kai kasan shi ma sun riga sun narke da za a gunguro dukkan dutsen da ke duniya a jefa shi a cikin wannan ramin na wailu to dutsen na fara shiga wannan ramin zai narki saboda azaba da bala'in da ke cikin shi to ana ake jefa masu wulakantar da sallah da magulmata da masu zurɗi to duk wannan wurin zaman su ne da waɗanda ba su bayar da zakka wannan duk wurin zaman su da kuma waɗanda za su kirkira abu da gangan su kirkira abu su ce Allah ne ya faɗa da wannan duk wurin zaman su ne kamar yadda duka wannan ya zo a cikin alƙur'ani min shiddata harri saboda tsananin zafin shi da tsananin ƙuna shi وهو مذكور من يتهاون بالصلاة wannan shine wurin zaman mai wulakantar da sallah wa yu'akhiruha an waqtiha kuma yake jinkirtar da ita ga barin lokacinta illa an yatuba ila Allah ta'ala sai dai idan ya tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki wa yandama alama farqa kuma yayi nadama bisa abin da ya gabata na laifin shi wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin wata ayata daban يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون cikin wannan aya mai daraja suratul munafiqun aya ta tara Allah wanda zai sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka bada gaskiya la tuhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah kada dukiyoyinku da 'ya'yanku su tsare ku ko kuma su mantar da ku daga barin ambatan Allah ومن يفعل ذلك والذي aikata haka فاولئك هم الخاسرون فان سوني اثاروا قال المفسرون malaman tafsiri suka ce al-muradu bi zikrillahi abinda ake nufi da zikrillahi fi hadhihi al-ayati a cikin wannan ayar as-salawatul khams shine sallolin nan guda biyar a doka da neman dukiya neman abin duniya ko kuma yawan dukiya ko kokarin gyara gonarka ko yawan ciniki a shago ko a kasuwarka ya hana ka ya tsare ka daga yin sallah akan lokacinka haka nan kada neman gyaruwar 'ya'yanka ko neman tarawa 'ya'yanka wata dukiya ya kai ka ga wulakantar da sallah faman istagala bi malihi fi bai'ihi wa shira'ihi wanda ya shagaltu da dukiyar shi fi bai'ihi a cikin sayarwarsa wa shira'ihi da kuma sayansa wa ma'ishati da kuma neman abincinsa wa bi'ati da kuma dukiyarsa wa auladihi da 'ya'yansa an salati idan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ya sanya mutum ya wulakantar da sallah fi wakati ya gabar lokacinta kana min al-khasirin to wannan ya kasance daga cikin asararru وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا من الله صلى الله عليه وسلم يجي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة farkon abin da ake yi wa bawa hisabi da shi a ranar alkiyama min amalihi daga cikin ayyukansa as-salatu sallah fa in salahat faqad aflaha wa anja idan sallah ta yi kyau faqad aflaha to wannan bawan ya rabauta wa anjaha kuma ya tsira wayan na ƙasar idan kuma sallar ta zanto ta tauye wato bai yi ta mai kyau ba ko kuma bai yi ta akan lokacinta ba ko kuma bai yi ta cikin nutsuwa ba ko bai yi ta tare da tsoron Allah ba ko kuma bai yi ta tare da ilimin san farle da sunnoni da musahabbanta ba faqad khaba wa khasira to wannan ya tabi kuma yayi asara wannan hadisin ingantacce ne Imam Rubai ya kawo shi a cikin Shu'abul Iman hadisi na 316 sannan ya zo a cikin wasu wuraren da yawa ruwayar sirrin abu huraira radiyallahu anhu to kaga abin da ko ya kasance shine farkon abin da Allah zai duba a cikin ayyukanka wanda idan yayi kyau shikenan za a karba kuma za a karbi dukkan sauran ayyuka kaga ya kamata mutum ya kokari ya zanto wannan din da yayi kyau ko ba haka ba domin ya zo a cikin wani hadisi cewa idan aka duba sallar mutum aka tabbatar ta yi kyau aka duba aka ta yi kyau to shikenan za a karɓe ta sauran ayyukan kuma za a karɓe su ba tare da an duba ba ba za a caje ka zakaya kake yi ba ba za a caje ka zumuncin ka ba ba za a caje ka karatun qur'anin ka ba ba za a caje ka komai ba in dai har sallar ka ta yi kyau amma idan ya zanto ba ta yi kyau ba sai a duba ta a yi mata fulla fulla ɗaya bayan ɗaya sannan sauran ayyuka ma sai an musu ɗaya bayan ɗaya wanda kuwa duk aka yi mishi wannan fulla fulla din ba zai tsallake ba kowa ne ne ba shi ko inda haka ne ya kamata lalle sallar nan mu tabbatar muna yi da cikin ilimi tare da tsoron Allah da ikhlas da cikakkiyar nutsuwa sannan mu yi ta bisa yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita bisa yadda aka cirato daga gare shi gashi nan a littafin fiqh malamai suna ta bayani kullum ana karantawa وقال الله تعالى الله مدوكسر ya faɗa. mukbiran an ashabil jahim yana bada labari game da yan wuta Allah ya ce ma salakakum fi saqar qalu lam nakum min al-musallin wa lam nakun nud'imu al-miskin wa kunna nakhudhu ma al-kha'idin wa kunna nukadhibu bi yawm al-din hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in to Allah madaukakin sarki yana bayani ne da farko tukunna kan yan aljanna yace fi jannati suna cikin aljanna yatasaaluna 'ala al-mujrimin suna tambaya game da masu laifi mujrimai suna tambaye su ma salakakum fi saqar suna hango su ne wato a cikin aljanna kamar akwai wani abu da ake kira CCTV camera CCTV camera a nan duniya akwai shi shine a manyan manyan wurare in ka je kamar Saudiya har a nan Najeriya ma a manyan manyan wurare akwai shi za mu tarar misali kamar yadda muke zauna cikin masallacin akwai CCTV camera za ka tarar da shi a kowace kusurwa akwai shi duk abin nan da muke yi kyamar tana ɗauka wani kuma yana can a gefe shi kuma yana ganin abin kamar a talabishin a gaban shi idan kai wani abu ko ka sa hannu ka ɗauki kuɗi ko wani abu daga na kusa da kai kawai sai dai ka ga soja ko ɗan sanda ya shigo kawai ya zo ya kama ka duk mu makwabtanka wanda muke zama tare da kai ba mu ga san da ka ɗauka ba amma shi a can a CCTV kyamara ya gani kawai sai dai ya turo ya ce a je a kama wani mai kama kaza mai kaya iri kaza ga shan sai ya nuna wa dan sandan a cikin tukar talabishin ɗin ce gari can in ga je ka kama shi da ya shigo kawai shi ke zai gane wanda ake nema sai ya kama shi ya fita wannan shi ne CCTV camera shi kuma mara na'am ƙwarai da gaske to a lahira ma akwai irin wannan din akwai ta inda su yan al'araf kamar da Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani wanda suke zaune akan tozan al'araf suna ganin yan wuta kuma suna ganin yan aljanna ta irin wannan din to su ma kuma yan aljanna din akwai ta inda ana nuna musu yan wutan suna ganin su su ma kuma yan wutan ana nuna musu wani abu kaɗan daga yan aljanna din na har za su riƙa roƙon su afidu alina min alma'i aw mimma razaqakumullah afidu alina min alma'i aw mimma razaqakumullah ku dan yayyafo mana mana daga koda ruwa ku dan yayyafo mana mana ko kuma daga irin abin da Allah ya baku ku dan ba mu ko fa wannan fa irin mutanen da sun san su ne a duniya sun zauna tare da su amma shi wancan ya yi aiki irin na yan aljanna kuma ya samu aljanna shi kuma wannan ya biya wa san zuciyar shi ya biya wa san ransa ya aikata aiki irin na yan wuta yana cikin wutar yana cikin wutar sai kuma ya rika hanjan dan aljannar sai shi ne zai rika roƙarsa da Allah wane ka tuna zaman da muka yi da kai mana a duniya dan yayyafo mun ruwa ko na dan sanyi ko kuma ka dan bani kaɗan daga cikin ina abin da Allah ya baka saboda wutan abin ba ba magana wallahi duk wanda ya shiga wuta wallahi yayi asara ta ƙarshe wallahi rayuwa ce wacce ita ba rayuwa ba kuma ita ba mutuwa ba dan tsananin azaba dan mutu sai ya rika roƙon shi kawai in ma da mutuwa a kashe shi sun yi wannan kururuwa sun yi wannan kururuwa dubunnan shekaru ba wanda ya kula su can sai su ga to ai bari su roƙi maliku tunda shi ne mai tsaron gidan wuta sai su rika ihu suna kururuwa ya malikul ya qadi alaina rabbuk ya malikul ya qadi alaina rabbuk ya kai maliku ka roƙa mana ubangijin ka mana ya kashe mu an ce maliku sai yayi kamar shekara dubu bai ma kula sa wata kuma can sai ya ce musu innakum makisu ai ku zama za ku yi a cikin ta har abada kuna nan anan har abada wallahi saboda tsananin azaba dan wuta da za a ce mishi yawan yashi da ƙasar da ke duniya duk shekara za a ɗauki ƙwaya ɗaya aji shine adadin shekarun da zai yi a cikin wuta wallahi da sai yayi murna dubu dai yawan yashin da ke duniya a ce kowace shekara za a irga adadin shekaru adadin yashin da ke duniya shine daɗewar da ɗan wuta zai a wuta wallahi da sai ya ji wani farin ciki to amma zama ne za su yi malam har abada kuma kullum azabar ninninka ta ake yi kullum masifar ninninkuwa take yi a wani wajen Allah ya ce kullama na jijar juludun baddana mu juludun gaira hali ya zuƙura azab duk lokacin da fatar jikinsu ta zagwanye ta riɓe ta zagwanye ta zube sai Allah ya dawo musu da wata sabuwar fatar amma fa azabar da aka yi a waccan tsohuwar fatar tana nan a jikin sabuwar ba wai za su je sun dawo fresh ba ne waccan azaba tana jikin wannan din sannan kuma zai zuƙura azaba domin su ƙara ɗanɗanar azaba wallahi wallahi duk wanda ya shiga wuta ya yi asara asarar da babu fanshewa to dan wuta fa ba wuni ɗaya fa zai ba wuni ɗaya a gidan wuta daidai yake da shekara dubu a nan duniya wuni ɗaya a gidan wuta daidai yake da shekara dubu a nan duniya to dan wuta da za a ce masa wuni wuni wuni miliyan guda zai yi guda sai ya ji farin ciki ma saboda ya san akwai ranar ya san wata ranar zai kare da za a ce masa wuni bayan wuni shekara bayan shekara sai ya yi shekara miliyan guda sannan ya fita wallahi zai ji farin ciki a ransa ya san cewa akwai ranar fita subhanallah abin ba karami bane wallahi duk yadda za ka yi kai kokari ka aikata aiki irin na yan aljanna duk in kaddar abin aka ce in aka ce maka duk wanda ya yi shi Allah yana ba shi lada kaza yi kokari ka yi karka raina yawan lada haka nan zunubi duk in kaddar zunubi in aka ce abu Allah baya san shi to yi kokari ka nisance shi idan ku har zuciya ko sharri shedan ya kai ka ga aikata wannan abin yi kokari ka yi nadama ka tuba karka jinkirta tuba to yan aljanna za su rika tambayar yan wuta ma sarakakum fi saqar me ya kai ku me ya shigar da ku wutan saqar saqar din nan yana daga cikin sunayen wuta saboda ita wutar wato fai fai fai fai ne akwai akwai jahannama ita ce sama sama akwai jahim akwai saqar akwai laza akwai hawiya kaji biyar kenan ko to bakwai ne akwai hudama yawa akwai hudama kallalin mujannatul hudama to duk wannan sunayen ta ne fai fai fai fai ne daban-daban daban faya fai har guda bakwai ne a cikin ta to sai su ce lam nakum minal musalli ai mu ba mu kasance daga cikin masu yin sallah ba wa lam naku nud'imul miskin ba mu kasance daga cikin masu ciyar da miskinai ba sai miskini ya zo ya bara ce kai kaga kaga makafin nan sun fiye naci kai da Allah makaman nan kafiya naci kai kaza kaza kaza kaga masu irin wannan kalaman to in ba su tuba ba wallahi za su yi nadama me bara in ya zo yayi bara kai ka gode wa Allah mana in ka ganshi sai ka gode wa Allah ko ba ka da abin da za ka bashi to ka gode wa Allah da Allah bai sanya ka kai ne mai yin baran ba in ba kana da shi ka kawo ka bashi domin shi mai bara dan dakonka ne na lahira ka bashi ne a nan duniya shi kuma in ka bashi dinnan ubangijin ka zai ninninka ya baka a ranar kiyama kamar yadda suke faɗa din ne a ba mu kalilan ubangiji ya bada kasiran wallahi haka ne haka abin yake dan wani ya tambayi wani malami sufi yake tambaye shi ta yaya zan gane ni dan duniya ne ko dan lahira sai ce mishi yaya ka tambayi zuciyarka yaya kake ji idan mabaraci ya zo ya bara a gidanka ko a shagonka idan har kana jin wani bakin ciki ko kamar an dora maka wani nauyi ba ka cewa kai dan duniya ne duniya ce kawai a gabanka amma idan lahira ce a gabanka idan ka ga mabaraci farin ciki zaka ji cewa ga dan dakonka na lahira ga wanda an ka dora mishi abu ya tafi maka da shi kenan sai a lahira zaka tsinci wannan abun zaka karba a gaban Allah to suka ce ba mu kasance daga cikin masu yin sallah ba ko ba mu kasance cikin masu ciyar da miskinai ba wa kunna naqudu ma al-khayli mun kasance muna kukutsawa tare da masu kutsawa wato mun kasance suna gulma da zunde da rada da yin dariya ga mutane yayin da suka kalli wasu mutane salihai suna aikata wani aiki na alkhairi su mun suna da giba suna musu shikiyanci suna musu shiga suna musu maganganu kullum ba su da aiki sai kutsawa cikin mutuncin mutane wai ni wane yanzu wani aiki yake wai ni ina wane ne wai kaza kaza kaza wani ina ya samu kuɗi ne har sai babur wani kaza kaza kaza to ina ruwanka wai wannan su irin waɗannan su ne allazina yaquluna ma alkhayri suka ce wa kunna nukazu bi yawmiddin mun kasance kuma muna ƙaryatawa da ranar alkiyama wato ranar sakamako su ne irin mutanen da na musu wazi suka ce ahab waye je gano su ne waɗanda suke ƙaryatawa da ranar sakamako suka ce hatta a tana liƙi har sai da mutuwa ta zo mana sai Allah ya ce kuma tan fa'um shafa'atun shafi'i to tunda ko haka halin su yake to lallai ce ta masu ceto ba zai amfane su ba Allah ya kiyaye wannan sune kurewar asara wannan bayanin da kai na na cikin suratul mudassir aya ta 42 zuwa ta 48 قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بإلى أن أنا ثبت أدري شيئا al'ahadu lalli bainana wa bainahum as-sala alƙawarin da ke tsakaninmu da su wato kafirai shine sallah faman taraka haka barka faradu duk wanda kuwa ya bar sallah to wannan ya kafirta malamai suka ce ku koda sallah ce kwaya daya mutum ya ki yin ta da gangan to wannan ya kafirta qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ta fada gare shi ce bainal abdi wal kufri tarku salah abin da ke tsakanin bawa da kuma kafirci shine barin sallah wayannan duka hadisai ne ingantattu Imam Ahmad dan Hanbali ya ruwaito a cikin musnadin sa juz'i na biyar shafi na 346 Imam Tirmidhi a cikin sunan nasa hadisi na 2621 wa fi sahih al-Bukhari ya zo a cikin sahih al-Bukhari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzo Allah tsira da manzo Allah subhanahu wa ta'ala shi ya ce man fatatu salatul asri wanda sallar la'asar ta wuce shi habita amalu aikin shi ya lalace ma'ana aikin shi gaba ɗaya an goge ba zai amfani shi da komai ba wanda ya ƙi yin sallar la'asar ke da hutun sunan ya zo a cikin sunan sunan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal cewa manzo Allah kira da mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya ce man taraka salata muta'ammidan wanda ya bar yin sallah da gangan ya ƙi yin sallah faqad bari'at minhu zimmatullah wannan alƙawarin Allah da ke wuyansa ya riga ya rabu da shi kagaran nan nake baku wani tsohon tarihi ko nake ce muku lokacin muna yawon neman karatu wani mutum ya ce zai ban maganin wuka ko ya kawo abin ya ban sai ce wai amma ana ba za a yi sallah ba tsawon kwana bakwai to fa irin wannan da yawa fa wasu sun riga sun yi ba wasu sun riga sun yi tunda akwai mutanen da zaka ga suna da irin wannan din kowane irin ƙarfi aka daɓa musu a cikinsu ba ya kama su ka akwai wanda ma shi saboda tsabar asirin ya riga ya ratsa shi ba ma ya hawa mota in gaje wuraren ƙauyukan kura ɗin nan ƙauyukan garin malam za ka tarar da irin su akwai wanda ba ma ya hawa mota saboda in ma ya hawa motar ba za ta tafi ba saboda kawai maganin ƙarfi ya ratsa shi akwai wanda in ƙarfen ne ma kai a cikin kubansa misali a ce takwabi ne ko wuka tana cikin gidanta in dai a gaban shi ne in ka zaro kakkaryewa za ta duk akwai yin su daga duk waɗannan asiran mafiya yawa sai an daina yin sallah sannan ake yin su to kaga duk wanda ya bar sallah da gangan sallar farilla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan ba shi babu Allah ba shi babu alƙawarin Allah kuma hadisi ne ingantacce ya zo a cikin musnadin Imam Ahmad juz'i na biyar shafi na ɗari biyu da talatin takwas ya zo a cikin Muzamul Kabir na Imam Tabarani a juz'i na ashirin hadisi na ɗari da sha bakwai da na ɗari biyu da talatin da uku da na ɗari biyu da talatin da hudu ya zo a cikin at-targhib wa tarhib na Imam Al-Munziri wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya da musu Allah subhanahu wa ta'ala shi ce umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah an umarce ni da in yaki mutane har sai sun ce la ilaha illallah wa yuqimu salata wa yu'tu zakka kuma su tsaye da sallah su ba da zakka fa idza fa'alu zalika idan suka aikata wannan asamu minni dima'ahum wa amwalahum to sun kubutar da jinayensu da dukiyoyinsu daga gare ni illa bi haqqiha sai da haƙƙinta wa hisabuhum ala Allah hisabinsu kuma yana ga Allah mulkin sarki mutafaqun alaihi hadisi da aka da kansa bukhari da muslim da sun rawaito shi wa qala sallallahu alaihi wasallam madala kira da mutum Allah subhanahu wa ta'ala shi ce man hafaza alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah duk wanda ya kiyaye akan waɗannan salloli din ya kasance lahu nuran yana da yana da haske wa burhanan yana kuma da wata hujja wa najatan yana kuma da tsira yawmar kiyamati a ranar kiyama wa man lam yuhafiz alaihi ko kuma alaiha duk wanda bai kiyaye akan ta ba lam takun lahu nuran wala burhanun wala najatun yawmar kiyama ba zai kasance yana da haske ko wata hujja ko kuma wata tsira a ranar kiyama ba wa kana yawmar kiyamati ma fir'auna wa qaruna wa haman zai kasance a ranar kiyama yana tare da fir'auna da qaruna da hamana wa ubayy ibn khalaf da kuma ubayu dan salaf wannan hadisin shi ma ingantacce ne ya zo a cikin musnadin imamu ahmad dan hanbali juz'i na biyu shafi na ɗari da sittin da tara ya zo a cikin sahihi ibnu hibban hadisi na dubu da ɗari hudu da sittin da bakwai kuma isnadin shi mai kyau ne wa qala umar radiyallahu anhu sai na umar Allah ya dade shi yace amma innahu la hazza li ahadin fil islam amma yadda lamarin yake la hazali ahadin babu wani rabo ga wani fil islam a cikin addinin musulunci a ba'ar salata wanda ya tozartar da sallah wa qala ba'd al ulama rahimahullah sashin malamai Allah ya ji kan yace wa inna ma yuhsharu tariku salati ma haula al arba'a dalilin da yasa ake tashin mai barin yin sallah ake tashin shi tare da waɗannan guda hudun nan manyan kafiran duniya da lahira da aka faɗa dinnan wato fir'auna da qaruna da hamana da ubay dan salaf li'annahu inma yashkalu an salati bi malihi aw mulki aw bi wizarati aw bi tijarati zaman cewa shi yana shagaltuwa ne daga barin sallah ta dalilin dukiyar shi aw mulki ko mulkin sa aw bi wizarati ko ta dalilin wazircin sa cewa shi wazirin wani mai kuɗi ne ko wazirin gwamnati ne ko wazirin wani mai mulki aw bi tijarati ko kuma ta dalilin kasuwancin sa to in sagala bi malihi ushira ma qarun idan dukiya ce ta sa ya wulakantar da sallah to wannan za a tashe shi tare da ƙaruna wani shagala bi mulki idan kuma mulki ne ya sanya mutum ya wulakantar da sallah to hushira ma a fir'auna za a tashe shi a ranar kiyama tare da fir'auna wani shagala bi wizaratihi idan kuma kusanci da wani mai mulki ko kusanci da wani mai kuɗi ya sanya shi ya wulakantar da sallah to hushira ma haman za a tare shi za a tare shi a ranar kiyama tare da hamana babban wazirin fir'auna kenan wani shagala bi tijaratihi idan kuma ya shagaltu ne ta dalilin kasuwanci shi ya wulakantar da sallah to hushira ma ubayy bin khalaf tajir al-kufar bi makkah za a tashi tare da ubayy dan khalaf babban atajir nan na kafiran makka wa rawal imam ahmad an mu'az bin jabal radiyallahu anhu imam ahmad ya rawaito daga mu'az bin jabal Allah ya dade shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzo Allah tsira da mutan Allah tabbata gare shi ya ce man daraka salatan maktubatan muta'ammidan wanda ya bar wata sallah ta farilla da gangan faqad bari'at minhu zimatullah wa azza wa jalla to lallai alƙawarin Allah azza wa jalla to ya rabu da shi babu shi babu alƙawarin Allah wani hadisi ne shi ma ingantacce wanda an wuce irin sa a baya warawar baihaqi bi isnadihi imam al-baihaqi ya rubuta tare da isnadin sa anna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala cewa sayyidina umar ibn al-khattab Allah ya shi ya ce يا رسول الله يا مايكن الله أي الأعمال أحب إلى الله تعالى في الإسلام وأنا أيك لي بسوء يواغ الله ولد نسل كي أشكي مسلمش قال سيدنا صلى الله عليه وسلم مشي الصلاة لوقتها إن صلى أكل لوك تلك ومن ترك الصلاة وأن يبر صلى فلا دين له والنباش لا الدين والصلاة عماد الدين صلى يمسكي شكي الدين ولما قيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيل له يا عند أبا سوكي سيدنا عمر بن الخطاب da wuka a ƙarshen rayuwarsa domin yana ya domin ya fito ne yana sallar sallar safi wato sallar asuba yana cikin sallah yana tsaye yana limanci aka samu wani inanni ya shigo da wuka sai da ya taɓa mar a gurare wajen guda bakwai a jikinsa sannan kuma ya rika sassokawa mutane duk wanda ya tarar sai ya soka mar wukan sai da ya shahadantar da wajen mutum biyar a ranar aduwar rahman ibn marjan to sai na umar radiyallahu anhu sai aka kinkime shi aka kai shi gida bayan an idan da sallah to yana nan din a hakan sai aka ce mishi as-salatu lokacin sallah yayi ya amiral mu'minin ya sarkin mu'minin qala na'am sai sai na umar shi kwarai kuwa amma ina wala hadal li ahadin fil islam amma lalle haƙiƙa da lamarin yake babu rabo ga wani a cikin musulunci a ba as-salatu wanda ya wulakantar da sallah وصلى رضي الله عنه سيدنا عمر الله يرضي شي yayi sallah wajruhu yasabu dama alhali wannan raunin nasa yana zubar da jini yana sallar raunin nashi yana zubar da jini dubi in yanzu irin mutanen mu ne abin da bai kai wannan ba ma zai ga mutum wai yana kallo yana cikin hayyacinsa sai ai sallah mara lafiya yana zubar jini ba kuma wai sai bayan ya mutu sai ka ga yan uwa ko ƴaƴan shi sun da suna cewa ai ana bin shi sallah ta kwana kaza ya za mu yi mu yi mar sallah wani ba ya wani da ma azumi kuka ce to azumi akwai malaman da ke ganin wani zai iya yi wani amma sallah kan wani ba ya wani idan kuka bar shi ko sallah ɗaya ce ta wuce shi bai yi ba har ya mutu ya je wa Allah a haka to tabbas kun aikata laifi kuma shi ma kun ɗora shi akan laifin kun cutar da shi وقال عبد الله بن شقيق التابعي عبد الله بن شقيق تابعي نن رضي الله عنه يجي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة مزال صلى الله عليه وسلم سنتسنشي لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر بس ganin wani abu daga cikin aiki wanda in an bar shi an kafirta gairar salati in ba sallah ba suwana hadisi ingantacce ne imam tirmidhi ya imam hakim sai ruwaito shi kuma hakim ya inganta shi a cikin musu garguna shi وسئل علي رضي الله عنه أن تنبيت سيدنا علي أن يدلش عن امرأة لا تصلي game da wata mata wacce ba ta yin sallah fa qala sai ya ce man lam yusalli fa huwa kafir duk wanda baya sallah to kafiri ne ko da yana kalmar shahada kafiri ne tunda baya sallah wa qala ibn mas'ud abdullahi ibn mas'ud Allah ya dace shi yace man lam yusalli fa radina lahu duk wanda baya sallah to wannan ba shi da addini duka waɗannan hadisan ingantattu ne wannan din ya zo a cikin المصنف ابن ابي شيبه في كتاب الايمان جزء النبي شافي لدريدا كمان دبو وقال ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله عباس الله يرضي شي يجي من ترك صلاه واحده متعمدا wanda ya bar sallah kwaya ɗaya da gangan kauce shi liƙi Allah ta'ala wa huwa alayhi zulban ya da Allah alhali Allah yana mai fushi da shi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam magana kira da masha Allah subhanahu wa ta'ala shi ce mallaki Allah wa huwa mudayyi'u salati wanda ya hada Allah alhali yana mai tozartar da sallah lam ya'ba illahu bi shay'in min hasanati babu abin da Allah zai yi da sauran ayyukan shi na lada ma'ana Allah ba zai karba ba ai ma yaf'alu wa ma yasna'u bi hasanati Allah ba zai komai da ayyukan shi na lada ba idza kana mudayyi'an lis salati idan ce mai wulakantar da sallah wa qala ibn hazm ibn hazm al-andalusi yace la zamba ba'da shirki azamu min ta'khir as-salat an waqtiha bayan shirka babu wani zunubi mafi girma kamar jinkirtar da sallah har lokacin ta ya wuce wa qatlu mu'minin bi ghairi haqqin da kuma kashe mu'mini ba tare da haƙƙi ba wayannan laifukan in banda shirka babu abin da ya kai su girma wa qala ibrahim an-nakhai ibrahim an-nakhai yace man taraka as-salata faqad kafara wanda ya bar sallah to wannan ya kafirta qala ayyubu saftiyani ayyubu saftiyani daga cikin malaman madina malaman imamu na malik ya faɗi misal zalika misalin irin wannan wa qala aunu ibn abdullahi aunu dan abdullahi yace in al abda idza dukila qabruhu bawa idan da shiga shi cikin kabarin sa su ila an salati awwal shay'in yusalu anhu za a tambaye shi ne game da sallah in ce farkon abin za a tambaye shi game da ita fa in jazab lahu nuzura fi ma duna zalik min amalihi idan ta tsallakar da shi wato ya zama ya kasance ya yi ta biyu da shi kenan za a duba sauran abin da ba wannan ba daga cikin ayyukansa wa illam yuzarahu idan kuma lalle wannan sallar ba ta tsallakar da shi ba to lam yuzar fi shay'in min amalihi ba ba za a duba kuma ba daga cikin ayyukansa kawai kai tsaye wuta za a wurga shi in dai sallar shi ba ta kyau ba wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi ya da musu Allah subhanahu wa ta'ala shi ce إذا صلى العبد الصلاة في أول الوقت إذا باوى يصلى صلى أفرق اللغة سيدت إلى السماء ولها نور لا لغة تزوى السماء ولها نور تنا حسكي أتى تنتهي إلى العرش حتى تأتي إلى زوى العرش فتستغفر لصاحبها تدرك نعمة مع أبوشنتا غافرة إلى يوم القيامة حتى زوى القيامة صلى الله عليه وسلم تنا أشن العرش تنا استغفاري ga ma'abocinta tana cewa Allah ka gafarta wa wani Allah ka gafarta wa wani wata kul tana cewa hafizaka Allah kama kama hafizta ni Allah ya kiyaye ka kamar irin yadda ka kiyaye ni wa za sallal abdu salata fi ghairi waqtiha idan bawa ya sallaci sallah ba akan lokacinta ba yana can a gona har sai da rana ta kusan faduwa sannan ya dawo gida kafin ya kinda yayi wanka har rana ta fadi sannan ne zai yi azhar kuma yi la'asar idan mutum ya kasance yana yin haka to su idan ilar sama ita wannan sallar za a ɗaukaka ta zuwa sama wa alai hazir tana tare da wani duhu a tare da ita ba zan ta har ilar sama idan sallar ta kai zuwa ga sama tulafu kama yi lafu sauhul haliku za a nan nan ita kamar yadda ake naɗe tsohon tufafi wa yi duran biha wajen za a kuma jiki kaskashi da ita wata ƙulu sallar za ta ce mishi bayya aka Allah kuma bayya ata ni Allah ya tozarta ka kamar irin yadda ka tozartar da ni Allah ya kiyaye ni rawa Abu Dawuda fi sunanihi an Abdullahi bin Amr bin As Abu Dawud ya rawaito a cikin sunan nasa daga sunan Abdullahi dan Amr dan As radiyallahu anhu ma qala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kira da mutum Allah subhanahu wa ta'ala shi yace salatu mutane uku la yaqbalu Allahu minhum salatuhum Allah baya karɓar sallolinsu mutane uku bari mu ji ko su wane ne yace man taqaddama qauman wa hum lahu karihun mutumin da ya wuce gaba yawa mutane sallah alhali ba sa san shi ba sa san limancin nasa amma ya nace shi sai yayi limanci ya wuce gaba wannan sai ka je kauye za ka ga irin wannan sai ka je kauye za ka ga irin wannan malam to irin wannan in dai mutum ya wuce gaba yawa mutane sallah alhali ba sa san limancin nashi to Allah ba zai karɓi tashi sallar ba haka nan wa manista abada muharraran haka nan wanda ya bautar da ɗa mai yanci ka kama mutum mai yanci ka mai da shi ya zama bawa ka sayar da shi kamar da suke a zamanin da duk wanda ya wannan shi ma Allah ba zai taɓa san da shi ba wa rajulun atassalata dabara da mutumin da yake zuwa wa sallah bayan ta riga ta kubuce mishi kullum ba zai yi sallah ba sai can bayan lokacin ta ya riga ya wuce shi ma wannan Allah ba zai taɓa san da tashi ba wadda babu abin da ake nufi addabar din nan an yi a ce ha ba da an tafuto shi ne ya zo wa sallah bayan ta riga ta wuce shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi da cewa shi ya faɗa man jama'a baina salatayn min ghairi uzrin wanda ya hada tsakanin salloli biyu ba tare da wani uzuri ba faqad ata baban aziman min abwabil kaba'ir to wannan ya zo da wani wata kofa mai girma daga kofofin manyan laifuka mutum ya hada azhar da la'asar ba tare da wani uzuri ba kurum yana zaune yana hira ko mutum ya haɗa magarba da isha'i haka kawai ba tare da wani uzuri ba mai tafin ya ce faras'alullah tawfiqa wal i'ana muna roƙon Allah datarwa da kuma taimako innahu jawarun karim lalle hakika Allah mai baiwa ne kuma mai karamci wa arhamur rahimin kuma shine mafi jin kan masu jin to yan uwa wannan fa magana duka akan abin da ya shafi sallah din nan mutane suna yi da gangan fa musamman irin ranakun zaɓe mutum shi ejan ne ko menene shi kenan a wannan ranar da mutum yake ejan sallah kan bata cikin sha'aninsa na taɓa yin malamin zaɓe wata rana ina jin wani jan na an yi zaɓe ne 96 ko 97 ne an yi zaɓe wani jin nan ana jin kamar kuma wani zaɓe da aka taɓa yi ko wanda zamanin abacha ɗin nan 90 nawa ne yawwa to na taɓa yin malamin zaɓe ashe ba a sallah ana yi na yi malamin zaɓe sai lokacin sallah ya yi na gani fa ban yi la'asar ba ban yi a jam'i ba sannan ga magarba ta yi nan ma ba a gama zaɓe ba kuma da alama ita ma ba zan samu jirgi ba sai na ba wani bakullin akwatin zaɓen cewa ne sai zan je in sallah a jami'i wuni guda ban samu jami'i ba ba zai yi ba kawai da na zabi sallah kafin kafin in dawo an gama jefa ƙuri'a ainihin polling agent din na karuwar hukuma ya zo gurin ya tambaya ina malamin zaɓa aka ce ya tafi sallah ku mi koma akwatin zaɓa aka mi komar shi ke na yake to ni dai albashi na na wannan aikin da na yi shi kenan ya baban ba na tafi sallah sai na dawo aka ce ai ba a sallah ana wani ana ya ga ire iren wayannan uzurrukan na duniya za su sa mutum ya wulakantar da sallah gaskiya ya kamata mutum ya kiyaye kuma musamman ma yan kasuwa a kiyaye gaskiya saboda ko da ka yi sallah din akan lokaci in dai ba a jami'i bane ila yau kai fa asara ne mai girma fa ɗan uwa yin sallah a jami'i wato in kai sallah a jami'i kana da tabbacin Allah ya karbe ta ka gane dalili idan muka yi sallah idan yau sali idan muka yi sallah nan muka yi muka yi haɗu yanzu ga munan muna jiya farjat mun kai wajen mu talatin sai aka yi jami'i neman ya wuce gaba Allah zai turo mala'iku ya ce ku duba min zuciyar limamin nan dan ni yake sallar akwai ikhlasi a zuciyar shi idan suka duba suka ga akwai ikhlasi shikenan sai a karɓi sallar shi a karɓi tamu gaba daya saboda albarkacin ikhlasi ikhlasin da ke zuciyar liman idan aka tarar liman shi ma yana sallar amma zuciyar shi tana kasuwa ko tana gona ko tana wani wurin can sai Allah ya ce to a duba zuciyar mamun idan aka samu koda mutum ɗaya ne a daidai wannan lokacin zuciyar shi tana tunanin ubangiji tana tunanin ranar tsayuwar shi a gaban ubangiji sai Allah ya kalli zuciyar wannan mutum ɗayan sai a karɓi dukkan sallar mutanen da ke masallaci kaga anan ka ci albarkacin liman ko kuma ka ci albarkacin ɗaya daga cikin mamu to idan ma duk aka caji zukatansu kowa zuciyarsa ta yi wani gurin babu wani wanda zuciyarsa take kan sallar babu wani wanda zuciyarsa akwai ikhlasi da sai Allah ya tambaye mala'iku ya ce wai dan wa suka taru ne sai ce dan kai ya ubangiji dan su bauta maka suka taru sai Allah ya ce to ku shaida na gafarta musu na karɓi sallar kuma na gafarta musu to kai wanda kai sallah kai kadai dan ina kake da wannan garantin baka da shi saboda haka ƴan uwa wallahi asara ce mai girma yin sallah kai kadai ko da a kan lokaci ina ga kuma ya zamto yin sallar kai kadai kuma ba a kan lokaci ba kuma wani abin ya riga ya zama mishi ya zama mishi al'ada kullum kullum haka kullum haka musamman ma samari kullum sai rana ta fito kullum sai rana ta fito to wannan fa laifi ne mai girma lokacin sallah yana da yana da fadi kwarai da gaske in baka samu kai jam ka samu jami'i a farkon lokaci ba ka samu ka samu jami'i ko da na ƙarshen lokaci ne ya fari a ce kai sallar ka in dai ba tare da wani uzuri na jinya ba to mutum ya kamata ya kiyaye domin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suka dawo daga wuraren yaki wani an sare shi wani an cire mar hannu wani jikin shi daba daba da jini amma a hakan wannan din baya hana su cikin sabon sallah a jiki takan kai ga wani fa sai dai ƴaƴan shi ko yan uwan shi su ruko shi a daddafo kafaɗa shi da ƙyar haka za a cicciko shi a kawo shi masallaci sai an tsaye da shi ma a sauri amma a hakan a hakan za su sallu an samu amiru dan abdullahi dan zubair yana jinya shi ta ƙarshe daidai lokacin yana gab da ran shi zai fita daga jikin shi yana wannan halin sai ya jiyo kiran sallah sai ce ku tashi ni ku kai ni masallaci suka ce akar waka Allah kana wannan yanayin yace ai labudda tunda na jiyo da kunne na ladan ya ce hayya ala salatu hayya ala falahi ai dole mu amsa wannan kiran tunda kiran ba na ladan bane kira ne na Allah dole mu amsa dole haka ya matsa wa ƴaƴan shi sai da suka kai shi masallaci an fara sallar da shi an yi raka'a daya tunda ya sujjada bai dago ba bayan an yi da sallah aka duba sai aka tarar yaro wannan fa Amiru ne dan Abdullahi dan Zubair wanda kakar babansa gwaggon manzon Allah shi sallallahu alaihi wasallam safiya ir abdul muttalib baban shi an mushi albashin cewa shi dan aljanna ne dan kakan shi kai azubair ibn al-awwam yana cikin mutum goma wanda aka yi wa albashin cewa su yan aljanna ne ga abdullahi dan zubair babansa shine wanda ya sha jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kakan babansa na bangaren uwa sayyidina abubakar ne as-siddiq wanda da za a tara imanin dukkan al'umma ba su kai imanin shi ba shi kadai haka nan ‘yar sayin na abokan mace ta haife shi asma'u ce zatin ɗaƙai khadimar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan duka bai sanya shi ya kalli wannan ya wulaƙantar da haƙƙin Allah ba masu da tarar yanzu mutum da yawa wani ya mayar da zauren gidan shi ya zama shi ne nan ne masallacin shi kullum shi kaɗai zai sallah a nan zai azahar a nan zai la'asar a nan zai magarba haka kurum saboda shi ba zai fita ya je ya shiga cikin talakawa ba al'umma da yawa suna ana aikata kuskure sosai akan wannan haka nan irin mutanen da za su je wajen wani boka ko wajen wani malami a ba su wani lakani ba ba su wani ba a ce wai mutum ba sai ya yi sallah ba to ko sallah ƙwaya ɗaya ce ba kamarta da gangan mutum ba ya kafarta bisa abin da malaman musulunci suka yi itifaki a kai da hukuncin wanda ya bar sallah da gangan malamai suka ce ya kafirta kuma kafirci ne mai fidda mutum daga addinin musulunci wannan ko ya tabbata ne qur'anan wa sunnatan domin a cikin alqur'ani Allah ya ce fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din Allah yana magana ne akan kafirai yake cewa mu'minai idan waɗannan kafirai din suka tuba suka tsaye da sallah kuma suka bada zakatu sun zama ƴan uwanku a cikin addini to kaga kenan ashe sharadin su zama ƴan uwanku a cikin addini shine su zamto sun tuba daga kafirci sun tuba daga shirka sun shigo musulunci idan sun shigo musulunci to wannan kadai bai sa sun zama yan uwanku a cikin addini ba har sai sun yi mai har sai sun tsaye da sallah sun bada zakka da mutum zai zama gashi nan musulmi ne ya ce shi musulmi ne amma baya sallah baya ba da zakka zaga duk da haka wannan mutumin ba musulmi ne wanda alkawarin Allah ke tare da shi ba don haka za a iya yanke masa haddi saboda kin yin sallah kuma duk girman laifi baya sanya mutum ya zama ba dan uwanka a cikin addini ba domin hatta wanda ya kisan kai Allah ya kira shi da suna dan uwa dan uwan sauran musulmi kamar yadda Allah yake cewa kamar ofiya da wabin asiri shay'un fatiba'un bil ma'ruf wa da'un ilayhi bi ihsan kaga anan ma Allah ya kira mai kisan kai da cewa dan uwa dan uwa na wanda ya kashe din haka nan a wani gun Allah wanda gun sarki yana faɗa wa in ayu zalimi min almu'minina kasu fa aslu bainahuma har zuwa inda Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwatun fa aslu baina akhawaykum mu'minai masu faɗa da juna ma to Allah ya cewa waɗanda ke yin sulhu tsakanin su cewa waɗannan din duka ƴan uwanku ne tare da cewa kuma yaƙar ɗan uwa musulmi babban laifi ne a cikin addini amma kaga bai fidda waɗancan ɗin daga cikin addinin ba suna nan a matsayin musulmai amma wanda yake yin sallah to wannan ba ɗan uwanku bane a cikin addini haka nan malaman musulunci abin da suke faɗa shine Imam Shafi da Imam Ahmad dan Hanbali duka sun tafi akan cewa duk wanda ya bar sallah da gangan kafiri ne haka nan Imam Malik to ala ayi halin da yi dan wasi a kiyaye Allah ya kiyaye mu baki ɗaya akwai wanda yake da tambaya babu tambaya duk kun gane kina abin da aka yi na na na na wato idan mutum ya zanto tsoho dattijo wanda ba zai iya halartar sallar ba ko sutura shi koyaushe akwai najisa a ciki to shi ai kansa shi kansa kusan da najisa ba daga cikin tufafi akwai sabani tsakanin malamai akwai malaman da ke ganin cewa ma ba wajibi ba ne mustahabbi ne kusan da najisa din daga cikin tufafi akwai malaman da ke ganin cewa mustahabbi ne ka gane sun faɗi hujjoji da dama daga cikin wani hujjar su sun iya tunawa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke sallah a cikin ɗakin Ka'aba wani kafir ya ɗauko tumburkumar raƙuma ya ɗora akan wuyan shi nan kalmar nan tumburkumar raƙumar ayin da suka ce amma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sujjadar bai dago ba har sai da na faɗi mata ta ɗauke abin ta wanke mar jikin shi kuma ya ci gaba da sallar ramada a ce musar da najisa din wajibi ne to da annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin to da sai a ce kamar da sai ya saki wata alolar kenan din najisa ta samu ta ta ta samu cikin shi amma kaga har aka zo aka wanke najisar kuma ya ci gaba da sallar shi to da wannan da kuma wasu hujjojin da yawa malamai suke ganin cewa gusar da najisa din wasu suna ganin cewa ba wajibi wani sun da ba kan wajabcin shi saboda su ma nasu dalilan irin su wasu ya baka faɗa hir da kuma sauran ne hujjoji saboda haka dattijo wanda ya zamto yana cikin yanayin da akwai najasa a jikin shi a jikin tufafin shi kuma shi ba zai iya fahimtar najasar ba balantana ya wanke amma dai ya riga ya yi bawali ya yi ya wanke jikinsa ya yi tsarkin bawali najasar a jikin tufafin shi ne in yi sallah a hakan babu laifi Allah subhanahu wa ta'ala shine mai karba zai karba zai iya karba masa kuma a fiƙe hance ma matsalar tashi ta yi ƙwarai da gaske aka tafi akan ra'ayin malaman da ke ganin gusa da ta daga cikin tufafi mustahabbi ne da sai a ce sallar shi ta yi ƙwarai ko wallahu a'lam inda ayi ta yadda zaka gane yanzu da za ka yi sallah a ce yanzu sai bayan ka idar da sallah sai ka gane cewa ai tufafin nan naka akwai najasa a jiki misali to malamai suka ce inda sauran lokaci ka iya ramawa ka iya sake sallah in babu lokaci ba sai ka sake ta ba idan har lokacin ta ma ya riga ya wuce sai yanzu ka gane a shi sanda ka sallar asar da azhar da kai akwai akwai najisa a cikin tufafi to ba sai ka sake su ba ka gane yawa to kaga duka wannan hujja ne da ke nuna cewa lalle gusar da gusar da najisa daga cikin tufafi ba wajibi ba ne bisa wannan sabanin da malamai suka yi a kai wallahu a'lam na'am na'am limani na na da ya tafi da suna da muhimmanci yace magana da aka ɗazu na hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa wasu mutane guda uku waɗanda sallar su Allah baya karɓa a cikin akwai mutumin da ya wuce wa mutane limanci alhali ba su son limancin nashi ita to shin su wa'annan mutanen menene hukuncin su tasu sallar sallar su ta yi kuma sun samu ladan jami'i amma shi ne tashi sallar Allah ba zai karɓa ba wallahu a'lam amin na'am wa alaikum assalam ta ƙarshe na'am na'am na'am na'am an ji tambayar yana tambaya ne akan sallah wasu na yi a farkon lokaci wasu a tsakiyar lokaci wasu a ƙarshen shi sallolin sun bambanta in kamar isha'i ce waɗanda suka yi a ƙarshen lokacinta sun ma fi lada ka gani sallar isha'i wanda ya yi ta a ƙarshen lokacinta ya ma fi lada domin annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana bai fito sallah ba har sai da sabai ta fara gingidi sannan sai na umar radiyallahu anhu shi gidan ya ce ya rasulullahi sallah fa mutane har sun fara bacci sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito aka sallar sai ya ce ba dan kar in takura muku ba da wannan shine lokacin in ma karatun ai a umdatul ahkam in ba ku manta ba saboda haka in isha'i shi yin ta a ƙarshen lokaci shine yake in kamar sallar asubahi ne a ce daga hutowar alfajir a shiga sallah shine idan azhar ce ita kuma ya bambanta ya danganta da a wani lokaci ake idan a lokacin bazara ne a jinkirta ta shi ne ka gane saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idza stadda al-harru fa abridu bis salati fa inna shiddat al-harri min fahi jahannam idan zafi ya tsananta to ku sanya ya sallah ma'ana ku dan jinkirta ta har sallah ta dan rana ta dan sanyi sanyi domin tsananin wannan zafin yana daga cikin hucin wutar jahannama ka gane yawwa kuma lokacin sallah yana da faɗi kwarai da gaske misali in mun ɗauki kamar azahar za mu kamar farkon lokacin ta yana farawa ne tun daga kamar irin sha biyu da rabi kuma yana kaiwa ƙarshen lokacin ta zai haɗi ne da na la'asar sannan sa kuma har zuwa can wajejen ƙarfe biyar amma ainihin muktarinta yana farawa ne tun daga sha biyu da rabi har zuwa wajejen ƙarfe biyu da wani abu duk a cikin muktarinta yake wato mafi zaɓaɓɓen lokacin yinta saboda ka ga wanda ya yi sallar azahar ƙarfe sha biyu da rabi ya yi a farkon lokaci wanda ya yi ta ƙarfe ɗaya ma ya yi a farkon lokaci mai ɗaya da rabi ma ya yi a farkon lokaci wanda ya yi a tsakiyar lokaci shine wanda ya yi daga kamar irin su biyu da rabi haka nan tsakankanin haka nan wanda ya yi kuma a ƙarshen lokaci shine wanda ya kai ta can wajejen ƙarfe biyar yawwa to ya danganta da yanayin lokutan idan kuma magarba ce duk wanda kuma bai yi ta ma a farkon lokacin ta wato shi kuma wannan yayi ne magarba ita wannan wajibi ne a yi ta a farkon lokacin ta saboda me saboda kuncin lokacin nata ita daga daga lokacin ta bai wuce minti goma zuwa minti sha biyar ba ainihin muktarin ya riga ya fita wallahu a'lam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين صلى على سيدنا محمد وسلم على اله الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت مهيب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين